نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله حديثنا اليوم عن خير جيل عرفتهم البشرية إنهم الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه إنهم السابقون الذين تمثلوا هذا الدين في أكمل صورة وطبقوا هدايته على نحو لا يتكرر أبدا إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح الدجى وشموس الهدى سادات الأمة وعنوان مجدها هم قدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين أغزر الناس علما وأدقهم فهما وأصدقهم إيمانا وأحسنهم عملا بدمائهم وأموالهم وصل الإسلام إلى أطراف الأرض وبجهادهم وتضحياتهم قام صرح الدين كان قال قام صرح الدين كانوا في الحياة أولياء وهم بعد موتهم أحياء رحلوا إلى الآخرة قبل أن يصلوا إليها وخرجوا من الدنيا وهم فيها آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين كذبه قومه ودافعوا عنه حين آذاه الناس وآووه حين طرد من وطنه قوم اختصهم الله بصحبة خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم يعجز اللسان عن ذكر محاسنهم ويعجز القلم في تعداد فضائلهم إخوة الإيمان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوروا العز والشرف وتبوأوا الفخر والمجد يوم أن زكاهم ربهم الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تقلدوا من ربهم ثناء عاطرا ووساما خالدا شهد لهم ربهم وكفى بالله شهيدا إنهم مؤمنون حقا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا كما شهد لهم ربهم بصلاح سرائرهم واستقامة ضمائرهم فرضي عنهم وأرضاهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا بل إن شرفهم وفضلهم قد سطر قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفهم ربهم بأكمل الصفات وأجمل السمات وصفهم ربهم بأكمل الصفات وأجمل السمات في التوراة والإنجيل قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وفازوا بتوبة الله عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب الله عليهم إنه بهم رؤوف رحيم هم أنصار خير البشر وخاتم الرسل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين أيها الناس إن الصحابة كانوا في السلم معلمين مصلحين هداة عاملين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أمان لأمته فقال صلى الله عليه وسلم النجوم أمانة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى, أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى, أتى أمتي ما توعد الحديث راه مسلم أما في الحروب فقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في نصرة الدين والاستجابة لله وللرسول يقول الله شاهدا على جهادهم وصباتهم الذين استجابوا لله وللرسول والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخوة الإيمان حينما نقلب دواوين السنة نجد محبة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ظاهرة جلية ولذا حذر ونهى عن سبهم وإيذائهم وانتقاصهم وأخبر أن قدرهم لا يبلغه عمل عامل روى البخاري في صحيح عن إمران بن حسين رضي الله عنه أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وقال عن أهل البدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني غفرت لكم وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء ونقل عن ابن عمر أنه قال من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختار الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة أيها المؤمنون فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن صحابته راضيا ولا تزال أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخير ما عرفت للصحابة حقهم وحقوقهم فواجب على كل مسلم التعدب مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار لهم والتربي عنهم وإمساك اللسان عما شجر بينهم من خصومات وقتتال وأن في لهم ذلك دائر بين الأجر والأجرين فهم إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران وإما مجتهبون مخطئون فلهم أجر واحد وأما من أخطأ منهم في اجتهاده فإن له من السوابق والمحاسن العظام ما يجب رفعة درجاتهم وتكثير حسناتهم ولا نقول إلا كما علمنا وأدبنا ربنا عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله وأخيرا أختم خطبتي بحديث الذي رواه أحمد والترمذي والبيحقي عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني من آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيشك أن يأخذه بارك الله لي ولكم في هذه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى uwana masu albarka yau mu ta shafi bayani ne akan wasu mazaje wasu irin mutane da duniya ba ta taɓa ganin irinsu ba al'umma ne mutane ne da suka gaskata wa Allah subhanahu wata'ala alkawarin da suka ɗaukan masa min almu'mini na rijalun sadaku ma'ahadullah alai daga cikin muminai akwai wasu mazaje dukkanin alkawarin da suka ɗaukar wa Allah maɗaukakin sarki sun cika shi sun gazgata shi Allah ya ce fa minhum man qada wa minhum man wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru ma badalu tabdila daga cikin su akwai wanda sun rasu a lokacin a cikin su kuma akwai wanda suke jiran mutuwar Allah subhanahu wataala ya ce ba su canza wannan alkawarin da suka yi wa Allah maɗaukakin sarki ba canzawa mutane ne yan uwa da su suka ɗabbaka suka matsala suka kwatanta addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haƙiƙanin kwatantawa dukkanin mutumin da yake neman girma da daraja da sharafi to sai ya ɗosani wani haske daga cikin haskensu sai ya yi koyi da irin ayyukansu sai ya taka gurbin da suka taka sannan zai kai inda yake so ya kai a addinance duk ko mutumin da ya barranta daga gare su to Allah madaukakin sarki shi kansa ya barranta daga gare shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu ƴan uwa waɗannan mutane masu albarka masu daraja masu mutunci masu kima su ne sahabban andan muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane ne da duniya ba ta taɓa ganin irinsu ba mutane ne da sun ba wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kariya da dukkanin abin da suka mallaka da dukiyarsu da ransu da iyalansu da komai sun bar iyalansu sun bar dukiyoyinsu sun bar garinsu don su je su taimaki manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mutane ne uwa da suke sun fi kowa yawan ilimi sun fi kowa zurfin fahimta sun fi kowa gaskiyar imani sun fi kowa kyakkyawan aiki yan uwa da jininsu da dukiyoyinsu addinin nan ya iso zuwa gare mu da ba don tsayawarsu da, da jajircewarsu ba da kaiwa da komawarsu da ba mu samu wannan addinin a bagas yadda muke morarsa ba kowa babban alfaharinsa da moriyarsa shine wannan addini na musulunci to yan uwa waɗanda suka shayar da jininsu da dukiyoyinsu da addinin nan ya zo gare mu su ne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna da falala ta musamman a kanmu wanda dole ne ya kamata lallai kowanne musulmi ya ga girmansu ya martaba su ya kuma daraja su yan uwa su ne suka yi imani da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da mutanen suka kareta shi suka ba shi kariya lokacin da aka cutar da shi suka karɓe shi suka tare shi suka ba shi masauki lokacin da mutanensa 'yan garinsu danginsa suka koro shi daga garinsu Allah maɗaukar sarki ya ƙara musu yadda gaba ɗaya mutane ne 'yan uwa da dukkanin a yadda harshe ya kai da zalaka da iya bayani da fito da zance ya gaza ya gajiya wajen fito da kyawawan ayyukansu saboda ya yi kaɗan ba zai iya ba alƙalami duk yadda yake rubutu tattafan da aka rubuta an yi abin da za a iya ne kawai amma a fito da hakikanin suwaye sahabbai darajarsu da martabarsu an gaza Allah maɗaukakin sarki da ya halice su shi kaɗai ya san irin darajar da ya ba su kuma shi ya ajiye ta Allah maɗaukakin sarki ƙara musu yarda gaba ɗayansu mutane ne da karan farko ubangijin da ya halicce su ya samar da su shine ya fara ba su shaida ta farko akan su ne muminai na hakika imanin da babu shakka a cikinsa duk wani mu- mumini imaninsa yana kai kawo ne amma su Allah maɗaukakin sarki da kansa ya tsarkake su ya ce su ne muminai na gaskiya na hakika da shaidar Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya ce wallazi na amanu hakika waɗanda suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu suka yi jihadi waɗannan suwa kenan su ne mutanen makka sun yi imani sun yi hijira daga makka sun koma madina da waɗanda ba su ba 'yan makka bane amma sun hijira sun je don su taimaki annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duka sun shiga cikin wallazina amanu wa hajaru wa jahadu sai Allah kuma madaukakin sarki ya ce fi sabilillahi da shaidarwa Allah subhanahu wataala ya ce fi sabilillahi dan wa suka yi wannan aikin dan Allah shikenan magana ta kare Allah da kansa wanda shi ya san abin da ke cikin kirazan bayansa ya ce sun yi ne dan shi zance ya kare Allah madaukakin sarki ce wallazina awaw wa nasaru da waɗanda kuma suka tarbe su suka ba su masauki suka taimake su su ne ansarawa kenan mutanen Madina Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda gaba daya Allah madaukakin sarki sai ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai haqqan idan Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna ya isa waɗannan su ne muminai kowa ya fahimta amma sai Allah ya ƙara ya taukidi ya ƙarfafa abin ya ce haqqan na gaskiya original imani ba ɗan jabu ba waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan tsarkakewa da yaban sun gama samun rabo duniya da lahira yan uwa Allah ya samu a hanyar su Allah madaukakin sarki bai kyale su ba sai da ya tsarkake zukatansu da baɗininsu kamar yadda ya tsarke kamar yadda ya tsarkake zahirinsu kada wani ya ce to ai a zahiri suke nuna cewa su mumine ne suna taimakon Allah da manzansa amma a baɗininsu sun ɓoye wani amara kyau kallawa hasha Allah maɗaukakin sarki da kansa ya tabbatar da cewa ya san abin da ke cikin zukatansu babu abin da ke cikin zukatansu sai imani nagartacce da gazgatawa tatacciya babu shakka a cikinta Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta ash-shajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa asabahum fathan qariba Allah ya ce laqad ku duba yan uwa laqad lamul qasm lamul qasmi ga qad litaukidi laqad tabbas haƙiƙa wallahi da Hausa ka zaka faɗa tabbas hakika wallahi radiyallahu Allah ya yarda fi'ili madi ne ya riga ya yarda da su ya riga ya yarda da su babu yarda da Allah ta yi abu kuma daga baya zai ce ya fasa ko dattijan arziki mutumin kirki bawan Allah salihi ba daidai bane ya magana ya ce kuma ya fasa ba daidai bane ana cewa kyan dattijo magana daya to bare kuma mahaliccin halittu gaba daya Allah madaukakin sarki ce ya yarda da kai kuma ya dawo ya ce ya fasa Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina hakika Allah ya yarda da mu'minai idh yubayi'unaka tahta ash-shajara yayin da suke maka mubaya karkashin bishiya ta me ta magarya a sulhu da biya kenan to kamar yadda na faɗa a baya wani mai mummunar aƙidar a cikin zuciyarsa wani mai dattin zuciya da ƙazamin harshe zai iya ce maka ai zahirin su ne suka zo suka bayyana ba ɗinin su ba ba mu sani ba sai Allah ya ce fa alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu kam ya musu wancan yaban ibn kafir a cikin tafsirinsa da ya zo nan wajen fa'ali mafi ƙulubi sai ce ai mina sidiki wal wafa'i was sam'i was ta'a ya san abin da ke cikin zukatansu mina sidiki na gaskiyar imaninsu wal wafa da cika dukkanin alƙawarin da suka yi wa Allah da manzansa was sam'i was ta'a da ji da bi da dukkanin umarnin Allah da manzansa an kuma magana ta ƙare Allah da ya halice sai ce fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim shi sa sai Allah ya saukar da wata nutsuwa ta musamman akan su fasaban fatahan qariba ya basu ya haifan musu da wani budi wanda yake makusanci waɗannan su ne sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka Allah madaukakin sarki ya ƙara mana a cikin suratul tauba cewa ya fa yarda da su was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari alladhina tabauhum bi ihsanin sai ce me radiyallahu anhum wa radu an as-sabiquna al-awwaluna mutanen da suka hijira kenan ko kuma mutanen maka na farkon shiga addinin musulunci min al muhajirin da gaske waɗanda suke hijira wal ansari alladhina tabauhum bi ihsani da kuma mutanen madina waɗanda suka tarbe su suka kyautata aikinsu bayan sun shiga addinin musulunci allah maɗaukan sarki ya ce rabiyallahu anhu wa radu an allah maɗaukan sarki ya yarda da su shi ne fara yarda da su subhanahu wa ta'ala sannan su ma sai suka yarda da allah maɗaukakin sarki waɗannan mutane idan kana neman mutane lamba ɗaya da suka dace ka same su ka gama matuƙar mutum ba annabi bane ko manzo darajar sarki masa tana ƙarƙashin su sun fi kowa falala sun fi kowa daraja matuƙar mutum ba annabi bane ko manzo Allah subhanahu wata'ala ya sa ya ƙara mana albarkacin su waɗannan mutane masu albarka ƴan uwa Allah subhanahu wata'ala da kansa ya siffanta su da mafi girman siffa irin siffar da tun kafin aiko annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya bada labarinta a cikin attaura da injila wato sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ƴan uwa ba a alƙur'ani kaɗai aka bada labarin su ba tun kafin a san za su zo a cikin attaura littafin da aka saukarwa da annabi Musa alaihi salam da injila littafin da aka saukarwa da annabi Isa alaihi salam Allah ya bayani cewa su waye sahabbai yace Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi na ma'ahu wanda suke tare da shi suwaye suke tare da shi sahabbai ce a shidda alal kuffari masu tsanani ne ga kafirai amma ruhama ubainahum masu rahama da jin kai a tsakaninsu tarahum rukka'an sujjadan zaka same su masu yawan sallah ne suna ruku'u suna sujjada yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana Allah ya ce suna yi ne dan neman yarda dan neman yabtagu na fadlan dan neman falala Allah madaukakin sarki da yardarsa Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya ce simahum fi wujuhi min athari sujud zaka samu alamun su dake kan fuskokin su zaka samu alamun sujjada malamai suka ce shine zaka samu tawabu kaskantar da kai da khushu'i dake kan fuskokin su Allah ce zalika masaluhum fit tawrat irin wannan abin da aka ambata daga farkon sura zuwa nan shine abin da aka kawo a cikin at-taura na siffar sahabbai Allah ya ce wa masaluhum fil injili idan kana nema wace irin siffa sahabbai suke da ita a cikin injila to ga ta nan ka zar in akhraja shaqahu fa azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a li yaghidha bihim al-kuffar shine kamar shuka ce da ta fito tana yar karama ta fitar da sanda wannan sandar zai fitar da ganyayyaki a gefe da gefenta tana girma a hankali har ta yi girma ta yi kwari ta tsaya akan kafafuwanta sakamakon me sakamakon wannan rassa da ganyayyaki da suke sun taimaka wannan itan da shi kadai ne ma'ana sahabban annabi kenan tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka zo suka kewaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka karfafe shi suka taimake shi Allah madaukakin sarki ce ya musu wannan kintsin ne ya shirya su li yaghiza bihimul kuffar dan su fusata kallon su da jin tarihin su da jin labarin su ya fusata kafirai karkashin wannan ayar imam malik ya istinbadi cewa duk wanda yake jin haushin sahabbai yake jin haushinsu a cikin zuciyarsa to wannan ba musulmi bane in ji imam malik dan anas allah ya kara masa rahama me ya dalili yace saboda allah ce li yaghiza bihimul kuffar dan allah ya fusata kafirai da su da suwa da sahabbai to kai da kake jin haushin sahabbai ga inda mutum zai fada ta allah ya mana tsari daga waccan mugura kida yan uwa waɗannan mutane su ne mutanen da Allah maɗaukakin sarki da kansa ya tabbatar da cewa idan ma sun yi wani abu na zunubi ko na laifi to ya tattara gaba ɗaya ya fi musu wani zai iya cewa ai sun yi kaza ai sun yi kaza duk alkhairin da suka zaka ji ba za a faɗa maka a ce sahabi yayi kaza yayi kaza ba a'a sai dai a ɗauko abubuwa munana a ce ai sun yi kaza sun yi kaza ai abinda Allah maɗaukakin sarki ce innal hasanat yuzhibun sayyi'at ko kai idan aka je lahira ai mizani za a gwada ayyukanka na kirki da na rashin kirki a ga wanne yafi to bare su habbai amma sai ga zaga abubuwan banzan ake ta faɗa to idan ma sun yi Allah subhanahu wataala ya ce dukkanin su ya tattara su ya gafarta musu yace laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al-usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin min thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Allah ce laqad taballahu irin waccan laqad din ce ga ta Allah ya karɓi kucin sarki ƙara mai ta anan wajen tabbas hakika Allah ya karɓi tuban annabi wal muhajirina da mutanen da suka yi hijira wal ansar da mutanen Madina dukkanin sabon da ake zagi a tsine musu albarka duk suna cikin laqad taballahu alaihim sayyidina abubakar siddiq Allah ya ƙara masa da yana ciki sayyidina umar yana ciki sayyidina usman yana ciki sayyidina ali yana ciki Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda dukkanin su da sabannin da ake zagi ake tsino albarka ake kafarta su duk Allah madaukakin sarki ce madaukakin sarki ya ce gaba ɗaya gafarta musu yan uwa wannan ayar ta sauka ne bayan fa yakin tabuka yakin tabuka an yi shi ne a ƙarshe ƙarshen mutuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kusan shekara ta tara bayan hijira ko shekara ta goma wanda daga yakin tabuka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai wuce shekara ɗaya ba ko yan watanni ba duniya kun ga ƙarshe ƙarshe Allah ya ce duka ya gafarta musu kai kuma daga zuwa ƙarshen duniya baka san waye kai ba baka san takamaimai maimako maka ba amma kana cewa kai baka yadda ba Allah ya ce na gafarta musu kai kuma ka ce a'a gafaran nan bata yi ba a dawo da bako ya sha kwai man anta waye kai kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara musu yarda gaba ɗaya ‘yan uwa waɗannan al'umma wannan generation da Allah subhanahu wataala ya tayar don su taimaki annabinsa mutane ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa ya ba da shaida a kansu ya ce sahabbaina a ya ce taurari kamar tsaro ne da kariya ga sararin samaniya sauraka idan taurari suka tafi aka nemi taurari a sama aka rasa to abinda Allah ya yi wa sama alkawari zai riske shi mai Allah ya wa sama alkawari shine tarwatsewa da lalacewa idan Allah ta shi kiyama su kenan haka nan ni kuma in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsaro ne da kariya ga sahabbaina idan na tafi abinda Allah ya yi wa sahabbaina alkawari zai riske su shine me shi ne wasu abubuwa na fitintunu da suka fara tsakaninsu sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sahabbai na kuma su ne tsaro da kariya ga al'ummata sau da idan sahabbai na suka tafi abinda Allah ya wa al'ummata alƙawari zai zo riske su haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa ya bayyana mana waɗannan mutane Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ba su shaida sun tsaya sun jajirce wajen kariya ga addininsa lokacin da ba su da yawa sun yi lokacin da suke da yawa sun yi duniya gaba ɗaya ba ta gabansu babu wani abu da yake gabansu na rabon duniya abin da yake gabansu shine Allah da manzansa sun so Allah sun so manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi haƙiƙanin soyayya lokacin da aka je yaƙin Uhudu an dawo daga yaƙin Uhudu kun san abin da ya fara yaƙin Uhudu ƴan uwa musulmi da yawa wajen mutum saba'in sun yi shahada an kashe wajen mutum saba'in daga cikin musulmi wasu da yawa an jijji musu ciwo an ji musu raunuka da yawa bayan an dawo garin madina yaƙi ya lafa ana hutawa sai labari ya to irin rumo ɗin nan da ake yaɗawa cewa gashi can fa waɗancan mushrikai sun dawo sun yi gangami sun ce za su zo su ƙarasa sauran musulmi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi don kowa ya huta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ina wanda muka je yaƙin nan da su yanzu ina wanda suka je yaƙin nan yanzu wasu an ji musu ciwo ƴan uwa wasu an fasa musu kai wasu kafarsu ta karye wasu haka annabi ce ku taso da ku za mu je mu kuma mu tare su sabban na haka suka taso ba da nawa ba zuciyarsu tana cike da yarda da abin da annabi ya gaya musu suka fito suka suka je sai aga ashe abin ba haka yake ba Allah madaukakin sarki ya yabe su yace alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum alqarr su ne suka amsa kiran Allah da manzansa da manzansa bayan rauni da ciyuka ya same su Allah ta lallazi na ahsanu min wattaqau azrun azim hakika wanda suka kyautata suka yi imani suka yi takawa daga cikin su suna da ajrun azim lada mai yawa Allah ce allazina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum su ne irin mutanen da mutane suka zo dan su tsorata su su firgita suke ce musu mutane fa sun tattaru sun yi taron dangi akan ku fakhshawhum ku ji tsoron su fazadahum imanan hakan sai ya kara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel suka ce hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da mai isa idan ya kasance shine Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda yan uwa waɗannan mutane duk irin aikin da zaka yi na falala duk zakkarka dan uwa duk sarakarka duk sallarka ta farilla da nafila duk aikin hajjinka duk umaranka duk abin da zaka yi na aikin alkhairi wallahi dan uwa ba ka taba kaiwa rabin rabin rabin rabin aikin da sabi zai ba kowane irin aiki za ka yi kaddara kowane irin aiki da harshen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ya san za a samu wasu mutanen banza a ƙarshen duniya da su rinka zagan mai sahabbai ya ce la ta subu ashabi kada ku zagan min sahabbai ku dubi yadda annabi yake kare martaba su da kimar su kada ku zagi sahabbaina yace fa wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa law anfaqa ahadakum law anfaqa ahadukum mithla mithla udin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa yace da ɗayan ku zai zo ya ciyar da kwatankwacin dutsen uhudu na zinare dutsen uhudu duk wanda ya taba zuwa saudiya ga dutsen uhudu babban dutse ne sosai da a ce za a narkan ma da shi zamto zinare duk ka ɗauka ka ciyar da shi kuma kayi ne saboda Allah ba riya ba sum'a ba duk wani abu da zai bata ma aiki a ciki kayi dan Allah kuma Allah ya karba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace to wannan aikin naka ma balaga mudda ahadim ba zai kai mudu guda ɗaya mudan nabi an san mudan nabi yan uwa wannan abin da ake auna zakafin da kai da shi guda ɗaya idan sahabi ya ɗauko mudan nabi guda ɗaya ya aune gero ya ba da shi sadaka saboda Allah ya fi dutsen udin can da kaje ka ciyar yan uwa baina nawa baina hum baunun ba'id tsakanin mu da su akwai nisa mai yawa zaman su da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kadai falala ce yan uwa su ne surukan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi su ne abokansa su ne a cikinsa akwai baffanninsa a cikinsa akwai ƴaƴansa su ne yan uwa ka zauna da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai falala ce da daraja ce da martaba duk wanda ya zo a bayansu dukkanin aikin da zai ba zai kai su yan uwa saboda haka yan uwa waɗannan mutane ne duniya ba ta taɓa ganin mutane irin su ba Allah madaukakin sarki ya tsara musu yarda an haikato magana mai tsada daga babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda yake cewa Allah madaukakin sarki inna inna Allah nazara fi qulubil ibad Allah subhanahu wataala ya kalli zukatan bayi ya duba zukatan bayi sai ya ga mafi alkhairin zuciyar mutane duk gaba ɗaya ita ce zuciyar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya zaɓe shi daga cikinsu sai ya ba shi manzanci da annabta ya aiko shi zuwa ga mutane Abdullahi dan Musa yace bayan nan sai Allah madaukakin sarki ya ƙara kallon zukatan bayi sai ya ga bayan zuciyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu zuciya tsarkakakkiya mafi alkhairi sama da zuciyar sahabbansa saboda haka sai ya zaɓe su sai ya mayar da su su ne mataimakansa wanda za su taya shi aiki wajen yaɗa wannan addini na musulunci to mutanen da Allah madaukakin sarki da kansa ya zaɓe su ya bawa annabinsa su dan su taya shi aiki dan uwa wannan wani irin falala ce su ne abokansa idan ka ce ba mutanen kirki bane yanzu ko da mahaifin mutum ne aka zo aka ce masa dukkanin mahaifin dukkanin abokan mahaifinka ba mutanen kirki bane me ake so a ce maka mahaifinka ba mutumin kirki bane bawushi ya ce abokin barawo barawo ne to a ce wai shi kadai ne mutumin kirki dukkaninsu mutum hudu ne ko biyar mutanen kirki duk sauran sun yi radda bayansa yan uwa wannan wani irin addini ne yan uwa da karshe zan rufe mana da hadisi a na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake jan hankalin mu yake cewa ina hada ku da Allah ina hada ku da Allah game da sahabbaina ku kiyaye martabar sahabbaina yace la tattakhizuhum gharaban ba'di yace kada ku rike su karan bara bayana yace duk wanda ya so su to ni yake so ya so su wanda duk yake kin su to ni ne baya so shi sa baya san su haka annabi ya faɗa yan uwa duk wanda baya san sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ne baya so ba zai iya fitowa kai tsaye ya soki annabi ko ya zage shi ba sai ya zogi sai sai ya soki sabansa ya zagi sabansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wanda duk ya cutar da su ya sani ni ya cutar wanda duk ya cutar da ni hakika ya cutar da Allah madaukakin sarki wanda duk ya cutar da Allah madaukakin sarki ya kusata Allah madaukakin sarki ya damke shi ya kama shi kaman da ba zai iya kwacewa ba barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh dhikril hakim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم زيت الدين يا رب العالمين وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله